بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترى قوة جمادة الأولى شكرة تدبو ليدة دريه دودة أربعين دقيقة هجرة أن محمد صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina wanda ya dace da biyar ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna darasi na hamsin da bakwai a cikin wannan littafi mai albarka na muktasaru zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala idan yan uwa za su iya tunawa muna kan bayani dangane da aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ya aikata a aikace shiryarsa abin da ya koyar da mu akan yaya musulmi ya kamata ya aikin hajjinsa da umararsa malam yana mana bayani akan me annabi ya yi aikin hajji wa kana hajjuhu ala rahlin la mahmala وزاملته تحته وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والإمارية ونحوها ونحوهما yace annabi yayi sallallahu alaihi wasallam aikin hajji akan abun hawa wanda ba a dora shi akan mahmal ba in an ce mahmal abinda ake sa mutum ya shiga cikinsa a dora shi akan doki ko akan raƙumi kamar wani gida kamar wani ɗaki kamar wani haudash kamar darbuka irin in mutum ya hau kan dabbar ba za a gan shi ba an rufe shi to aikin hajjin da ya yi ana kallonsa ba a cikin mahmal aka sa shi ba sannan dabbarsa raƙumi shine ma'a wato zamila raƙumin da yake ɗaukan kaya raƙumin da yake ɗaukan abinci shine ake ce da shi zamila to larabawa idan za su tafi aikin hajji ko za su je umra to sukan tafi da raƙuminsu da yake ɗauke da guzurinsu na abinci shine zamila to manzo Allah yana tafa da raƙumarsa ko raƙuminsa zamilatuhu yana ƙarƙashin sa malamai sun yi sabani shin ya halatta wanda yake mai ihrami almuhrim ya hau dabba mai mahmal ko mai imariya da almahmalu da al'imariyatu wani abu ne da ake ɗora wato mutum a cikinsa ko mace ko namiji kamar wani bukka ne haka da ake ɗora a kan raƙumi ko a kan doki in za a tafiya to shi a rufe yake to shi mai ihrami an hana ya lullube kansa shin ya halatta ya hau dabbar da dabbar da take da take da wannan kaga tunda ba a ce an ce kada ya rufe kansa idan ya hau wannan dabbar ai kamar ya rufe kansa ba a so mai ihrami ya lullube kansa ba zai sa ihrami ya rufe kanshi ba ba zai sa zani ya rufe kansa ba ba zai sa hula ba ba zai sa rawani ba to kuma ya zo ya hau raƙumi da mahmal ko imariya raƙumi ne wanda yake an ɗora masa bukka ko an ɗora masa tanti an lullube shi shine wasu malamai suka ce gaskiya bai halatta ya hau ba tunda ko an hana shi ya rufe kanshi wasu kuma suka ce a ai ba kansa ya rufe ba bai da bambanci kamar ya shiga ɗaki bai da bambanci kamar ya shiga rumfa tunda ai ba za ka ce mai ihrami ba zai shiga rumfa ba saboda wani abu ya rufe kansa ina fata ana fahimta amma nan ibnu qayyim ya kawo mana dan ya nuna mana lalle fa akwai sabanin malamai akwai waɗanda sun hana kada a hau yace wa khayyarahum sallallahu alaihi wasallam inda al-ihrami bain al-ansaki thalathati ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقيران إلى الأمرة لمن لم يكن معه هدي ثم حتم ذلك عليهم عند المروة النبي أباس زابي شين خيرهم ألوكة ذا سني إهرامي ذا سينية أتكان وأن أيوكا هجي قداء أكد مكي بياني أكراتم بايا كودي إفرادي aikin hajji kadai ko kuma kirani aikin hajjin da ake hada aikin hajjin da umra a cakuda ko kuma tamattu'i wanda sai an yi umra ita kadai sai kuma a zo a shiga aikin hajji annabi ya ba su zaɓi kwa iya yin ɗaya daga cikin waɗannan ayyuka na aikin hajji guda uku daga baya dai da suka kusa dab da makka sai ya kwaɗaitar da su na dabahun ya kwadaitar da su sallallahu alaihi wasallam inda nunoyin min makka yace su bata niyyar aikin hajjin da kiranin su mai da shi umra gaba daya kamar yaya wanda ya dauko niyyar aikin hajji kadai ifradi da wanda ya dauko niyyar kirani to su yi fasakha su canja niyyar su mai da ita umra kawai mutum ya dauka ya zo da niyyar yin umra ne kawai kenan wannan yana nufin su yi tamattu'i daman na yi muku bayani a baya in tamattu'i ne za ka ɗauko niyyar umra ne kaɗai kun fahimci wannan idan ka gama umrarka to sai kuma lokacin tafiya aikin hajji sai ka daɗa sake sabuwar niyyar aikin hajji ya ce fi ila faskil hajji wal qirani ila al'umrati liman lam yakun ma'ahu hadiyun ga wanda bayi da hadaya bayi da dabba to kawai ya maida aikin hajjinsa a matsayin umara kawai tunda bai da dabbar da ya koro zai yanka wanda ya niyyar kira ne dole ya koro dabba wadda ita ce za a bada ita sadaka ga fukara umar bukata daga baya ma dai sun mahattama zalika alaihim inda marwa a lokacin da suka zo marwa annabi ya kusan wajabta musu nema duk wanda bai koro dabba ba ba shi da ita kawai mai da aikin hajjin sai ya zama umra a wata riwayar annabi ya ce law istaqbaltu min amri mastadbartu ma suqtul hadiya da na sani ni kaina da ban koro dabba ba da na yi umra din nan kawai idan na yi umra sai zo yin aikin hajji daga baya wannan shine yake nuna mana ashe a cikin aikin hajjin nan guda uku wanda ya fi kowanne falala da matsayi shine aikin hajjin tamattu'i wanda ake yin umra kadai a farko sannan daga baya a zo a dora aikin haji ranar takwas ga wata yau tarbiya da za a tafi mina kenan daga yau in alhaji zai je aikin haji to ya ɗauki niyyar yin aikin hajjin tamattu'i shine afdal shine fi falala tunda shi kansa annabi yayi da na sani da yayi wani aikin hajjin ba wannan ba yace wa waladat asma'u binti umais muhammad bin abi bakr fa amarahu ha sallallahu alaihi wasallam an taftasila wa tastathfira bi thawbin wa tuhrim wa tuhil wata mata da ake ce ita asma'u binti umais a hanya ta haifi muhammad bin abi bakr asma'u binti umais ta haifi ɗa mai suna Muhammad ibn Abubakar a lokacin za a tafi aiki annabi ya umarce ta ce to dai ta yi wanka ta sanya tufa ta sanya tawul ta sanya sau tsumma a gabanta saboda mai ciki tana zubar da jini ta yi niyya kawai ta, ta shiga aikin hajjinta kina wannan yana nuna cewa macen da za ta tafi aikin hajji ko haihuwa ta yi aikin hajjin bai faɗi a kanta ba in tana so za ta iya zuwa ta ɗauki niyya a haka ita niyya ana iya yin ta ko da babu tsarki shikenan ta kama labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik wannan hadisin muslim ne hadisin jabir to shine ibn al-qayyim yake cewa fa fihi jawazu ghusl al-muhrimi wa anna al-haid taghtasilu wa anna al-ihram yasihu min al-haid ثم صار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي بتلبيته المذكورة والناس معه يزيدون فيها وينقصون وهو يقرهم ولا ينكر عليهم a cikin wannan kissar yana nuna mana ashe ya halatta mai ihrami yayi wanka sabani yadda ake cewa wai idan mutum ya daura wannan ihrami wai baya wanka ba haka bane ya halatta mai ihrami yayi wanka ya wanke jikinsa ya cire ihrami yayi wanka wannan fatawa ce wacce take ta kuskure a ce wai mai ihrami ba zai yi wanka ba ya halatta ya wanka sannan kuma mai haila ma tana cikin haila ko mai jinin haihuwa jinin biki za ta iya yin wanka ta ɗauki niyyarta tana cikin wannan yanayi shi yasa ya ce wa annal ihrama yasihhu min al ha'id mai jinin al'ada ma za ta iya ɗaukan niyya dai ba hana ta ba so za ta yi wannan wanka don ya bata dama ta yi niyya duk da bata sallah bata azumi amma ya halatta ta ɗauki niyyar aikin hajji da umra a tafi annabi ya ce wa aisha radiyallahu anha da haka ya same ta jini ya zo mata ya ce if alima ya falul hajj gaira Allah ta tufi bil bait ki je ki aikata duk abin da mai aikin hajji yake aikatawa ko me kawai abin da ba za ki yi ba saboda baki da tsarki da wafi ne ba za ki yi ba kaga wannan wani bonus ne wani sauƙi ne aka bawa waɗanda suke cikin larura ta jini ko haihuwa sannan annabi ya ci gaba da tafiya yana faɗin labbaik allahumma labbaik bi talbiyatihi almadhkura talbiyan nan da muka ambace ta a baya mutane wasu su ƙara wasu kuma su tauye annabi dai yana yana tabbatar da su ana ta tafiya yuqiruhum wa la yunkiru alaihim baya musanta musu hadisin bukhari da muslim da abu dawud a cikin almanasik riwayar ibn umar falamma kana bir rawha ra'a himara wahshin aqiran qala da'uhu fa innahu yushiku an ya'ti sahibahu فجاء صاحبه فقال شأنكم به فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرف... الرفاق ففيه جواز أكل المحرم سيد الحلال إذا لم يصد لأجله كو إذا لم يصد لأجله ويدل على ذلك أن السيد يملك آه يملك بالإثبات تسيكا من هكونشي نقبا ما هكونشي wato cin abin farauta ga wanda yake da ihrami a jikinsa mun karanta da ku a baya mai ihrami baya yin farauta to idan wani ya farauto za ka iya ci sun zo wani wuri da ake ce da shi arrauha sai annabi ya ga wani jaki na daji an soke shi wani ya harbe shi da kibiya aqiran ya soke shi amma ba a ga kowa ba kawai jakin aka gani an soke shi annabi ya ce ku kyale shi yanzu haka mai shi yana hanya zai zo tunda ya san ya harbo kibiyarsa la'alla ya san inda ta fada to mai shi zai zo ya bi kajinsa kar ku taba ana nan ku sai ga ma abucin abin ya zo kaga nan ba su 'yan aikin hajjin ba ba su suka farauci wannan dabba ba wani ne daban shine annabi ya ce sha'anukum bihi to ku je ku sha'anin ku da shi abinda ake nufi ku iya zuwa ku ci tunda kuna so ya halatta mai aikin hajji ya ci naman dabbar farautar da ba shi naman dabbar farautar da me da ba shi ya farauto ba amma shi ɗin ya farauta ne aka hana shi ya farauta ne aka me aka hana amma in wani ne ya farauta ya halatta ya ci shi yasa ma ya umarci abubakar ya ce ka je ka raba naman nan a tsakanin wato matafiya shine arrifa shine ibnu qayyim ya ce yana nuna mana halaccin mai ihrami ya ci saidul halali abun farauta na wanda yake halal wanda yake ba mai ihrami ba a jikinsa ya farauto ya halatta mai ihrami ya ci amma idan lam yusadd li ajlihi ko idan lam yasid li ajlihi idan ba a farauto shi dan shi ba idan zuwa aka aka hada baki aka farauto abun dan kai ko kai kasa a je a farauto to bai halatta a ci ba bai halatta ka ci ba yace abin da yake nuni akan haka ita abun farauta ana ana mallakanta da wato tabbatar da dalili na wane ne hadisin yana nuna cewa da ya ce kar ku taɓa me shi zai zo to kaga in an ji abin farauta a daji an soke shi ko an harbe shi kada wani ya je ya ɗauka sai an samu isbat sai an samu dalilin da yake nuna cewa na sani ba mamaki wani ya harbo ta dabba harbin bindiga irin ta harbi ta daji ta yi ta gudu ba ta faɗi a inda aka harbe ta ba shi kuma mai abin yana biyo ta a baya yana bin kafarta sai da ta je gindin wani bishiya ƙarfinta ya ƙare jininta ya tsiyaye ta faɗi kawai ka kuma ka zo wuciya sai ka zo ka ɗauka ba za ka ɗauka ba dole sai an samu isbat sai an samu dalili sai an samu hujja kenan wancan da ya taho da bindiga shi ya harbo ta shi ya cancanta ya ɗauki wannan dabba saboda ya zo da dalilin da zai tabbatar cewa nasa ne wannan kuma yana nuna mana amana ko da a harka ce ta daji ko da a harka ce ta farauta kada mutum ya ci abin da ba nasa ba thumma maza hatta idza kana baina ar-ruwaitha wal araj idza dhabyun haqifun fi dhilli shajaratin fihi sahmun fa amara rajulan an yaqifa indahu la yuribuhu ahadun والفرق بينه وبين الحمار أنه لم يؤلم أن الذي ساده حلال ثم سار حتى إذا نزل بالعرج وكانت زاملته وزاملة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر فطلع الغلام وليس معه البعير فقال أين بعيرك قال أضللته البارحة فقال أبو بكر بعيرا واحدا وتضله فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا إلى هذا المهرم ما يصنع طيب annabi ya ci gaba da tafiya sai da ya zo wani wuri da ake ce da shi ruwaisa da kuma al'araj tsakanin ruwaisa da al'araj sunan wurare ne sai ga zabi me zabi ha ban ji ba me zabiyun azabiyu sai ga sai ga yar barewa nan ta daji wani ya harbo ta ta makale a gindin wata bishiya a jikinta akwai kibiya to kaga wannan ya nuna cewa me wani ne ya harbo ta ina muku bayani in mutum yana harkar farauta ba mamaki a cikin tsakiyar daji ka je kaga dabba ta faɗi ta mutu da harbi a jikinta to bata halatta ka ɗauka ka ci ba saboda ta wani ne kuma zai shigo neman ta wataƙila in ya zo ga ka ɗauke kai ma ya danna maka taka kibiyar warai kuwa haka suke yi rayuwa ce ta daji ta ƙarancin tausayi da jin ƙai shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani ya tsaya a daidai wurin kada kada wani ya ya firgita abin kada wani ya tsorata shi ya gudu a tsaya a jira shi ma din bai bada dama a yi amfani da shi ba a take saboda me dole za a iya samun mai shi tunda ga kibiya a cikinsa tsakanin wannan da shi da alhimar jakin can da muka faɗa shi ba a san me yasa annabi bai ba da dama a ci wannan barewar ba saboda ba a sani ba wanda ya harbi wannan abun halal ne in an ce halal wanda ba ihrami a jikinsa ko kuma ihrami ne a jikinsa kaga in mara ihrami ne ba mai niyyar aikin hajji bane ya zo farauta ya farauce wannan ya halatta su matafiya su sahabbai su ci wannan nama da izininsa ko in ya ba su dama amma idan mai ihrami ne fa ya farauci wannan dabban haramun ne wanda yake da ihrami yayi farauta kaga kenan naman bai zama halalun a gare shi ba shi yasa aka ce ai tawakkufi a tsaya sannan annabi ya ci gaba da tafiya sai da ya sauka a wani guri da ake ce da shi al'arsh a bar hawarsa da a bar hawar sayyidina abubakar guda ɗaya ne ka duba wani abun mamaki duba soyayya mana a bar hawar annabi da ta abubakar dabba ɗaya ce suka hawo tare da yaron abubakar yaya aka yi sai ga yaron abubakar fatala al-gulam wa laysa ma'ahu al-ba'ir ga yaron abubakar ya bullo kawai sai sai na abubakar ya ga bai gan shi da raƙumi ba ya ce aina ba'iru ka kai ina raƙuminka yaron gidan shi ne ya ce wallahi ablaltu bari ha jiya da daddare na batar da shi ya bata ya gaya masa kawai ya ce wallahi ya bata raƙumin nan kuma raƙumin na abubakar ne raƙumin na gidan abubakar ne yaron ma na abubakar ne shine abubakar ya ce yanzu kai raƙumi ƙwaya ɗayan kuma ka bari ya bata raƙumi ƙwaya ɗaya shi muke da shi kuma ka bari ya bata kawai ya kama casa shi sai na abubakar ƙwarai kuwa ya ba shi kashi wannan shine yake yake nuna a shari'a ya halatta in mutum ya yi abin duka a ba shi kashi ƙwarai kuwa yanayi yanayi ne ko a makaranta da ake ta magana ba a duka na'am kar yi duka kar yi duka a makaranta kar yi duka amma akwai yaron da bai zai siti ba sai ya sha kashi na'am akwai dabaru da dama da dama da dama yanzu ana ta bamu labari akwai makarantun da aka kafa doka ba a duka yaro sai ya zo gaban malami ya dura masa a ya zauna aji saboda ba a duka in ka ce tsallan kwaɗon ma bai zai ba ya za ka yi da shi biyan kuɗin makaranta ya yi zagi wallahi zagi ya zage ka tas ko ya zo lokacin da ya ga dama tun da an ce ba za a dake shi ba na amkar a daka amma ina gaya muku akwai abubuwan da suna iya gyaruwa ba da duka ba ya yi wannan fine and good amma akwai yaron da akwai yanayin da dole sai ya sha kashi ya saiti yanzu kamar iyaye ne a wani ya ɗauki alkawari shi bai zai doki ɗansa ba na'am yana yana da kyau karka da ke shi karka da ke shi in ya yi saiti ya ɗauki wa'azi ya ɗauki faɗakarwa wannan ba laifi amma in bai yi ba fa in ya zama sai an da ke shi zai gane sai ya ba shi kashi wato malam yahudawa suna sai su zo su kawo abu malam sai mu mai da shi kamar nassin qur'ani ana kaffa kaffa da shi sai ba magana ma ba iya yi ba saboda sun ce kar ayi sun ce kar ayi an dauki wani malami irin malaman turancin da an kai shi saudiya ya zai koyarwa a wata makaranta suna daukan malamai na turanci ya je makarantunsu kawai yaro ya aka yi kawai yaro ya zage shi kawai ya zagi malamin ce kai ni ka zaga ya zabge shi ya ba shi gashi ai malam da anko aka nade shi da ankwa da sojoji aka zo aka sa shi a mota a ranar aka kashi airport aka nemi jirgin da yake kusa da ƙasarsu aka yanka mai tiket ko gida bai je ɗauko kayansa ba fasfot ɗinsa kawai aka hada ba a duka yace zagi na fai ce mu a Najeriya kashi muke wasu sosai to a nan gurin abubakar me yasa ya dake wannan ai yana da ayar da zai masa wa'azi ko yana da hadisin da zai ja masa yana da rarashin da zai masa wato laifin ya kai ya bashi kashin ne kuma annabi yana kallo yana dariya annabi bai ce karka da ke shi ba shi ma annabin da ya zo magana akan dukan a wani wuri cewa in za ka yi duka fala tadribil wajha kada ka daki fuska kenan ya halatta ka daki gadon baya ka samu kafa ka zane ta ina shaida muku akwai yaran nan na zamani ya'yan nan namu da kuke gani wallahi wani in ba kashi ya shawo baya sai ci na yadda kuma duka in yayi yawa bai da amfani duk ina tare da ku akan wannan amma akwai situation yana warantin yana iya yanayi yana iya canjawa mutanen ba iri ɗaya bane akwai wanda gaskiya ba bukata ba sai ka dige shi ba sai ka ci mutunci ba sai ka yi kaza ba zai wannan muna goyon baya muna kaza amma akwai wanda ba zai gyaru ba sai ya sha kashi shi lokaci-lokaci ne so ya kare ina da kyau mutum ya samu yar bula tsumagiyarsa mai kyau ya ajiye ta gida in yaro ya ji wa'azi ya ji nasiha kyau in bai gane ba ka sa shi a daki ka bashi kashi kwarai kuwa in ya gyara to ai dama abin da ake da bukata a gyara haka ake so amma ba dole ku ɗauki wannan karatun nawa ba in kun ga dama ku karba in kun ga dama kar ku karba amma dai experience zai tabbatar da haka kuma wannan bayanin da nake gaya maka za ka gani wata ran za ka gani za ka gani Allah ya mana afuwa abubakar waje ala ya dribuhu fatafika ya dribuhu ya yi ta bashi gashi saboda ya ɓatar musu da raƙumi ya ce raƙumin ƙwaya ɗaya ka je ka jefar da shi kuma ana tambayan ka kana cewa wai jiya na ɓatar da shi abubakar annabi yana kallo yana dariya yana cewa unzuru ila hadal muhrim ma yasna'u yana irin barkwanci yana a ku duba wannan mutumin mai hirami a jikinsa yana dukan wani yana dariya kaga wannan yana nuna shi kansa annabi ya san in ana yin seti a wani wurin yana kyalewa akwai abin da zaka hana akwai abin da kuma zaka dan kau da kai in ka dawo gida ne ka tarar da yaro yayi babban laifi uwarsa ta sa shi a gaba tana gyara shi tana ba shi kashi in ka zo kai sallama ka shigo gida kuna lafiya gajiya yana kuka yana kallon ka yana baba sai ka tsara gaba sai ta gama nika shi tukunna daga baya ka ce ke zo mana a kyale shi haka amma in ya zo ya yi laifi ana ladabtar da shi ka zo ka rufe uwar da faɗa kana dan me za a masa kaza ayya ka kashe kanka ka kashe gidanka ko kuskure ce take dukansa a lokacin ka yi hikima ka koma gefe ka kira ta ka ce ba haka ake ba kaza kaza zaki karki kaza ki kaza amma in akan gaskiya ne to ka bari ta ci rabanta ita ma a kansa yi na'am kwarai da gaske don ya gyaru ne ai don ya gyaru ne amma wasu ba su da fikihu ba sa ganewa ni ba na son wannan haka kawai kewaye da keki yau kaza kaza ki zo ki yaro bai miki komai ba ki zo ki rufa shi da duka to ka wulakanta shi ta wulakanta uwarsa a gabansa kuma ka nuna ba daidai ta ba shi yasa nan gaba in kada ki yaran sai ce wallahi sai na gaya babana haka suke faɗa wallahi kin da ke ni sai na gaya babana kai da kanka ka rugurgure tarbiyyar gidanka kenan wannan yana nuna in ba kai ba ba mai tsawatarwa a gidanka to ka bari ya ji tsoron uwar wadda za ta iya ladabtar da shi ko da baka nan kuma ita ma tana da haƙƙi kamar da kai ma kake da haƙƙi haƙƙi na dai gaya muku 'ya'yan zamanin nan suna buƙatar siti Allah gyara mana summa madha hatta idza kana bil abwa'i duk wannan ana ta mana bayanin aikin hajjin annabi ne har sai mun je tikewa inda ya tsaya gaba daya ya gama sai da ya je wani wuri ana ce da shi al abwa ahda lahu as-sa'b ibn jassamata ajza himarin wahsh فرده وقال إنا لم نرده لم نرده عليك إلا أن حرم صعب ابن جسامة الليثي ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama kyautar rabin jakin daji kun san jakin daji zebra da jakin daji halal ne a ci shi na gida ne aka haramta a ci shi to annabi yana tafiya ya zo wani guri da ake ce shi al'abuwa sai aka ba shi kyautan jakin daji da aka farauto rabinsa gaba ɗaya nama aka ce gashi ya rasulullah sai annabi ya ce a karbi kayanka sallallahu alaihi wasallam a karbi kayanka a bana su to sai yake gaya masa don saboda in mutum ya ba da kyauta aka mayar masa ba daɗi kuma aslan shi ma ɗin ya hana ma a yi kyautan a mayar to amma wannan akwai dalili ya ce ina lam naruddahu alaika ba wani abu ya sa muka juyar maka da kyautar da ka bamu ba illa na harum saboda mu muna cikin irami ne to me yasa annabi ya mayar masa sai malaman hadisi suka ta bayani suka ce annabi ya fahimci cewa wannan sa'ab ibnu jassam matallaisi ya farauto wannan dabban ne saboda annabi to idan aka yi abin farauta saboda kai kai mai irami dan kai aka yi to bai halatta ka ci ba amma in haka kawai ya je farautar sai ya samu ya kawo maka kaci bismillah hani an mari'an sai ka ci to annabi ya juyar da wannan kyautar ne saboda mai dan shi aka yi to kuma ya hana a yi farauta dan kai alhali kana cikin ihrami ina fata ana fahimta sai ci gaba da tafiya har ya zo wadi usman shine malam ya daɗe mana fasali duk zancen a haɗe yake amma dan ya ba mu hutu dan mu gane yace falamma marra bi wadi usmana qala ya ababakar ayi wadin hada qala wadi usman qala laqad marra bihi hudun wa salihun ala bakrain ahmarain khatamahuma al-lif wa azrahuma al-aba wa ardiyatuhuma an an nimaru yal يلبون يحجون البيت العتيق ذكره أحمد سنزو وادي أسفان sunan wuri ne sai annabi yake tambayan sayyidina abubakar ya ce wannan wani kwari ne wannan irin an yi tafiya an yi tafiya ce ai wannan ya rasu wadi usman kenan ya ce a Allah karim ya ce wannan wurin fa da muka zo wucewa annabi hudu ya wuce ta wurin annabi salihu ma ya wuce ta wurin da annabi hudu da annabi salihu sun taɓa wuce ta gurin akan raƙumansu jajayen raƙuma an musulun zami da, da kaba an sun saka sun sa al'aba wato kaman abaya kaman a matsayin izar kwarjalle da rida rigar da za a rufa kenan sun sa annimar shi ma nau'i ne na abun lullubawa da aka yi shi da wani sinadari suna cewa labbaik Allahumma hajjan da annabi salihu da annabi hudu sun wuce wannan gurin ana so a ce muku da ihrami a jikinsu akan jajayen raƙumansu shine bakraini in an ce bakar raƙumi ake nufi ahmaraini jajaye suna rike da su da linzami suna sake da ihrami an gaya mana irin nau'in ihramin na ƙasa da kuma na sama suna labbaik Allahumma hajjan sun wuce za su je aikin haji ni ma yau gani Muhammadu na zo zan wuce ta gurin sallallahu alaihi wasallam Imam Ahmad ya ruwaito wannan hadisin riwayar Abdullahi ibn Abbas Sheikh Ahmad Shakir da ya zo ta'liqi a a'a musnad imam ahmad ya da'afa hadis din to sai kuma suna kan hanya wannan duk sun jaho ne fa daga madina tun daga miƙati sai da suka zo wani wuri da ake ce da shi sarif kawai sai jinin al'ada ya yanke wa na aisha matarsa wannan yana nuna halaccin mutum zai je aikin hajji ya tafi da matarsa kada a yi mata kyashi kada a ce wallahi ba zan biya ba in dai akwai kuɗi amfanin kuɗi a kashe su malam masu da wani amfani Allah kuwa wanda ya more wa kuɗi ya samu kurin ka hidimarka ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka saka sutura ka biya wa iyalanka bukatunsu amma ka ta tara kuɗi baka san me kake tarawa ba gida ne ka mallaka motar hawa ne ka mallaka jari ne kana da shi kadara ne kana da ita to me na tarawa ka biya bukata kai aikin alheri ka biya wa iyalanka su je aikin hajji ka taimaki talakawa ka taimaki mabukata amma kana ta tarawa ana ta tura account kana ta tarawa ana ta tura account kwanakin ka yana ta raguwa ana ta tara kuɗi account kwanaki yana raguwa kuma baka yi aiki alheri ba kai baka ci mai kyau baka taimaki tsohuwar ka baka taimaki tsohon ka ba ko tikila da tsohon da tsohuwar ka ma duk sun mutu a cikin wahala kai kuma yanzu kake jin daɗin sun gama yi maka addu'a Allah ya rufa maka asiri Allah ya rufa maka asirin kuma suna kabari kuma baka musu abin da za su ci moriyar dukiyar ka ba baka iya gina musu masallaci ba baka iya tona musu rijiya ba baka iya sai musu kafin a masallaci ka ce Allah kai musu lada ba buta ka sai butocin alwala ka kai Allah kai wa iyayenka baka iya yi to Allah ya rufa maka asiri daga kai sai yayanka sai matanka to me amfanin kuɗi kana tarawa babu kuɗi ana Allah yana ba mutum ne don ya biya bukata in dai suka wuce na bukata to Allah ya baka ne don ka yi aiki ka taimaki mutane a san kana da kuɗi shine an san wane mawadaci ne amma ka tara kana ta tarawa ba ka tara kwanakin da zaka cinye su ba to annabi a hakan babu din wallahi haka ya dauki matar suka tafi Aisha ka san dai dole akwai hidima dole a neman mata dabbar da za ta hau dole a neman mata abincin da za ta ci to suna cikin tafiya kawai sai jinin al'ada ya zo mata as-sarif falamma kana bi sarif hadat aishatu wa qala li ashabihi bi sarif man lam yakun ma'ahu hadiyun fa ahabba an yaj'alaha umratan falyaf'al wa man kana ma'ahu hadiyun fala wa hadhihi rutbatun ukhra fauka rutubati takhiri inda almiqati yace sun zo wannan guri na sarif sai jinin al'ada ya zo na Aisha shikenan bai kawo kissar me tace ba a wata riwaya ta yi bayani ta samu annabi tace ya rasulullahi gashi nan jinin al'ada ya zo mu yace ki hakuri wannan wani abu ne da Allah ya rubuta shi akan matan bani adam duk mace in ta kai girma shekarunta ya kai dole ta yi jinin al'ada Aisha ki hakuri daga nan malamai suke cewa wannan yana nuna ashe idan mace tana al'ada ranta yakan ɓaci duk ranar da jini ya zo wa mace sai ranta ya ɓaci wannan sanannen abu ne musamman in ya zo mata ba ta tsammaninsa tana cikin tsakiyar harkokinta kurin ta shiga wani ɗaki sai ta ga alamar jini to dole sai ranta ya ɓaci dole sai ta ji ba daɗi to amma sai a yi haƙuri haka Allah ya rubuta shi akan duk wata mace bani adam ya ce ki haƙuri ya ba ta haƙuri ya gaya wa sabansa duk wanda bai zo da hadaya ba anan bai da dabba mallam ya kun ma'ahu hadiyun in dai bai koro dabba ba kuma ya so ya canja niyyarsa ya mayar da niyyar tunda jiya ya ɗauko ta a matsayin umra ko aikin hajji kirani to ya canja ya mai da ita umra ya halatta ya ji alha umra falyafal kawai kenan wannan yana nuna ana iya ɗauko niyya a miƙaci kaza a tsakiyar hanya a ce an canja niyyar a mayar da ita kaza ina fatan kuna fahimta to ya aikata wanda kuma yana da hadaya ya riga ya koro to babu tunda ka riga ka koro ba sai ka canja niyyar ba wannan wata rutuba ne inji ibn al-qayyim daban da yake nuna mana rutubatu takhir ai da an ba da zabi a can wanda ya ga dama yayi kaza wanda ya ga dama yayi kaza to amma a nan gurin an ce wanda ya ga dama yayi kaza din idan ba yi da hadaya ne idan kuma ya koro hadaya to shikenan ba zai canja ba a miƙati je ya gaya musu a miƙati ana iya canjawa ko da hadayar amma in har an hawo hanya an yi tafiya to in dai da hadaya ba za a canja ba in an koro hadaya amma in ba hadaya za a iya canja niyya to yanzu sun shigo makka ibn al-qayyim ya ce falamma kana bi makkata amara amran hatman man la hadiya ma'ahu an yaj'alha umra to da suka shigo makka sai annabi ya bada umarni na dole ya ce kai duk wanda bai da hadaya kawai automatically niyyarsa kawai ta canja ta zama umra kawai ta zama umra wa yahilla min ihramihi ya warware ihramin sa wa man ma'ahu hadiyun an yuqima ala ihramihi wanda bai da hadaya ya mai da ita umra damu ita umra idan ka taho aikin aikin haji kana gama ta zaka cire ihramin ka shine wahilla min ihrami ka sa kayan gida amma wanda ya koro hadaya mai kira ne kenan to zai zauna a cikin ihraminsa shi kuma ɗaya daga cikin manufofin shi kira ne dole sai ka zauna cikin ihramin ka ba ka cire kaya ba har sai an gama aikin hajji da shi da mai ifradi haka ne walam yafsikh walam yafsikh zalika shay'un albattata ba abin da zai lalata wannan ko canja wannan niyyar kwata kwata bal sa'alahu suraqa ibnu malik an hadhihi al-umra allati amarahum bil fasakh ilayha hal hiya li'amihim zalika am lil abadi suraqa ibnu malik yace ya rasulullahi wannan umrar da ka sa muka yi ta a yau iya hukuncin canja niyyar nan da muka yi na wannan shekarar ce kawai ko kuma har lil abadi har abada ne fa qala bal lil abad annabi ya ce har abada in wani ya dauko niyya in dai yana kan wannan yanayi yana iya canja niyyarsa matukar bai da hadaya har abada qala to yanzu sun zo makka sai me ya faru قال يتي ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى وهي المعروفة بآبار الزاهر فبات بها ليلة الأهل لأربع خلون من ذي الهجة وصلى بها الصبح ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة فدخلها نهارا من أعلاها من الثنية الأولية التي تشرف على الحجون كو الحجون وكان في العمرة يدخلها من أسفلها ثم سار حتى دخل المسجد وذلك ضحى طيب daga nan annabi ya yunkura ya ci gaba da tafiya har sai da ya je wani guri da ake ce da shi zituwa dufa wuraren nan da suna na yanzu shine yanzu zituwa din shine yanzu ake kiransa inji ibn qayyim a wancan lokaci yace yanzu ana ce da ita wurin abaru zahir wasu rijiyoyi ne a wurin abar az-zahir annabi ya kwana a wurin daren lahadi kwana hudu wato ga zulhijja kenan li arba'in khalawna min zulhijja zulhijja ta shiga kwana ɗaya kwana biyu kwana na hudu kenan ya kwana a wannan wuri ya salla asubahi a wannan abaru zahir sannan ya yi wanka a wannan rana sannan ya daɗa yunkurawa ya ƙara shiga makka amma ta wata ƙofa yanzu sun zo makka amma ba su shige ta gaba ɗaya ba ɗazu yanzu za su shiga makka din fa dakhalaha naharan sai annabi ya shiga makka a aikin hajjin sa da rana ya shiga makka kuma ga kofar da ya shiga saniyatul uliya kofar saniyatul uliya ta nan ya shiga allati tushrifu alal hajjun wanda take fuskantar ko take kallon wani wuri da ake ce da shi alhajjun amma in a umra ne ba ta wannan kofar yake shiga ba a hajji as-saniyatul uliya yake shiga amma idan a umra ne yadkhuluha min asfaliha yana shiga ta ƙasan makka yanzu wannan aikin hajji ta saman makka ya shiga tunda akwai kwazazzabo akwai duwatsu akwai sama akwai ƙasa idan umra ne ta ƙasa yake shiga in yazo aikin hajji kuma ta saman ta ya shiga ya gangara haka kuma ya ga dama yi ya ci gaba da tafiya sun masara hatta dakal masjida sai ga annabi yanzu a cikin masallaci wa zalika duhan a daidai lokacin walaha annabi ya shiga ainihin wato cikin masallacin harami a wannan shekara wa zakara tabarani annahu dakhala min babi bani abd manaf alladhi yusamma bi babi bani shayba akwai riwaya dha'ifiya a cikin mu'jam tabarani al-awsat kamar yadda yazo cikin majma'u zawaid din riwayar ibn umar amma a cikin ruwan akwai marwan ibn abi marwan wanda malamai suna magana akan sa sauran mazajen hadisi ingantattu ne shi anan cewa yayi annabi ya shiga ne ta babu abdimanaf bani abdimanaf wanda ake cewa babu bani shaiba shi a riwayar tabarani haka ya faɗa amma na gaya muku riwayar tana da rauni amma wa zakar ahmad annahu kana idza dakhala makanan min darin min dari okay min min dari ya'la istiqbala albayta wada'a yace imamu ahmad ya ambata cewa idan annabi ya zo shiga guri wato ya'alu ko watakila ya'ala daga ɗaukaka daga al'uluwu kenan istaqbal albayt sai ya fuskanci ɗakin Allah ana nufin cewa annabi idan ya shigo makka to yakan fuskanci ɗakin Allah kamar da yadda in zaka shiga harami to sai ka fuskanci Ka'aba ake kallo ba ko ina za kalla ba kana shiga sai ka rinka kallon ita Ka'aba din sai kuma yi addu'a wannan shine yake tabbatar da cewa annabi in yazo ya ga ɗakin Ka'aba kamar yadda Ibn Qayyim ya kawo a nan gurin duk da riwayar akwai magana akan ta cewa yana yin addu'a yace wa zakar tabarani annahu kana idza nazara ila albayti qala imam tabarani ya ruwaito da hadisin mutakallamu fihi اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابا النبي yana cewa Allah ka ƙara wa wannan ɗaki naka sharafa ɗaukaka da girma da karama da kuma kwarjini وروي عنه أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ابن القيم يقول تو أرويتو لي لقى النبي yana farkon shiga ɗakin Ka'aba in ya hango ɗakin Ka'aba to yana ɗaga hannayensa kuma yana cewa Allahu Akbar in ya ga ɗakin Allah ka duba annabi fa kansa Allahu Akbar ita ɗakin Ka'aba malam tana da kwarjini ne wato ƙwarai da gaske gingirin ka ganta a tsaye ɗin nan masha Allah ko shekara nawa kai kana zuwa gurin dirrar da ka daɗa komawa ai wannan kwarjinin sai ya bayyana gari ka dole ne daga ɗan adam a gindin wannan gurin malam yana ta kiran Allah malam shine wani ɗan uwa ba fulatani ya ce a da ya zo ɗan uwa ba fulatani ya ce a ya ga ɗakin Allah ya ce a yake ga abokin ce yanzu gogan yana shiki ko wai gogon yana shiki wai Allah ne wai gogon wai tun da an ce masa ɗakin Allah ne wai haƙuri ba wani kuma ana ba da labari madinan ne ya je sun sauka a madina da daddare kuma irin ana saukansu ɗin nan aka ce ai lalle sai an je harami ba za a iya bacci ba an yi isha'i an koma gida suka ce kai sai sun je harami sun ga masallacin annabi suna zuwa ya ga haske haske ba duhu a gurin kwata-kwata haske wallahi malam sai fashe da ihu yana alkiyama alkiyama wai alkiyama ta tashi to akwai kurjini wannan ba za ka iya korewa ba to tunda addini ake kuma sai ga Allah ya sauka mutum ya sa maka son wurin ga kwarjininsa kuma ga sonsa to ibn qayyim yace annabi in ya ga dakin kaba ya gani sai ya daga hannu ya ce Allahu akbar Allahumma anta salamu wa minka salamu hayyina ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا shi ma nan riwaya ce mursala imam al-baihaqi ya ruwaito a cikin sunan al-kubra akwai ibnu jurayj mursal annabi yakan daga hannu shi allahumma kaini assalam aminci kuma aminci daga gare ka yake karayar da mu ya ubangiji akan aminci hayyina rabbana bisalam ya ubangiji karaya mu a cikin aminci ka roƙi Allah mana Allah ya raya ka a cikin aminci wallahi in Allah ya raya ka cikin tashin hankali da tsoro da firgici haka za ka ƙare rayuwarka da furfurarka duk kullum a firgici a gigice kake ibada ma ba za ka iya yi ba ya ce ya Allah ka ƙara wannan gida sharafa da girma da karama da kwarjini shi sa kaga ɗakin yake da kwarjini ya ce duk wanda ya zo aikin hajji ya zo wannan ɗaki ko ya zo umra ya zo wannan ɗaki shi ma ka ƙara masa karama da sharafa da girma da biyayya gare ka addu'a annabi ya ga duk wanda ya kashe kuɗinsa ya je Allah maɗaukin sarki ya yi masa wannan Allah kai mana to ga annabi a cikin masallaci falamma dakhala almasjid amada ila albayt yana shiga cikin masallacin sai ya fuskanci ɗakin Ka'aba amada ƙasa da kenan أما أنويت ولم يركع تهية المسجد فإن تهية المسجد الحرام الطواف بيركع بيوت غيسور مسلاتي با سبودا مسلاتي مي الفرما shi masallaci mai alfarma gaisuwarsa shine yin dawafi yanzu wannan masallacin gaishe shi shine kai raka a biyu kafin ka zauna sauran masallatai gaishe su shine kai raka a biyu kafin me kafin ka zauna amma shi masallaci mai alfarma gaishe shi shine dawafi musamman ma ga bako kai da garin ku babu ai ba abin da ya fi dawafin nan kurin kai ta yi in ka gaji ka huta ka daɗe in ka gaji ka huta kuma ina shaida muku ku tambayi waɗanda suke zuwa za su gaya muku akwai nutsuwa da kwanciyar hankali akan dawafin nan ko bakin ciki mutum yake ciki da damuwa da bacin rai wallahi na fara zagaye ɗakin Allah nan a wannan lokacin Allah zai cika masa da wata sakina wallahi kuma za ka ga mutane in duk yadda kake ji da tsoron Allah sai kaga wanda ya fi ka wani zaga kurin zaga yake kawai yana yana kuka kawai yake ta yi wani baya ma iya faɗan komai kawai yana kallon ɗakin kawai yana fashe yana ta kuka kawai ka san me yana tunanin watakila bai taɓa zuwa ba sai yau ga wannan ɗakin da ake faɗa yana ganin sa a hoto ya gan shi sannan kuma yana tunanin in ya tafi ba zai sake dawa ba dan da yawa akwai wanda sun je sun gan shi ba su daɗa komawa ba kuma ga irin falala kaga wannan gurin inda kake zagaya nan annabi Muhammadu ya zagaya gurin nan inda kai sallan nan nan inda ka taka dinnan manzo Allah ya taka annabi Ibrahim ya taka annabawa sun taka annabi Ismail ya taka ka tuno wannan kai ma yau gashi Allah ya maka arziki ka zo wannan gurin malam ai babu ribar da ta wuce mutum Allah ba shi dama ya je kai ziyara ɗakin Allah din nan malam ba abin da ya kai shi daɗi amma wani America Dubai Canada ina ne yawo sai gama zagayensa ko ya je dan kurkura baki da umara ma ba sa zuwa ina gaya muku wannan da babban baki da wasali wallahi tallahi a cikin yan uwanku musulmi akwai wanda in ya samu kuɗi zai tafi yawon shakatawa da jin daɗi baya zuwa makka ko madina sai dai tafi america sai dai tafi ingila sai dai tafi dubai saboda za a yi fasadi sai dai tafi ina ne ya tafi yawon duniya tourism akwai yawon duniyan da ya wuce ka je makka ka je madina ƙasa mai daɗi ƙasa mai aminci ga abinci mai kyau ga wurin zama mai kyau su ma kuma akwai gurin shakatawa da buɗe idan akwai shakatawa da ta wuce ka je ka ƙulla alaƙa da Allah ka ɗabi iyalanka ga baki ɗaya ku tafi kullum kuna yin sallah a zahar a harami la'asar a harami magariba a harami isha'i a harami asuba a harami ku yi sati biyu ka nuna wa 'ya'yanka cewa wannan gurin yana da muhimmanci alhaji akwai abin da ya fi wannan daraja amma ku ta ɗiban 'ya'yanku kuna kai su amerika da ingila kuna kai su dubai kuna kai su kaza kuna kai su kaza ga gurin da ku samu gafara za ka samu gafara a dubai ne za ka samu gafara a amerika ne ka je ka shiga cikin arna cikin kafirai a fidda tsiraici da waye da sauransu komai halal ne ka je hotel ɗin da sai ka dage ko ina ka je naman kare ne da alade sai ka yi da gaske ka nemi ina halal why is halal meat sai ce no halal here wallahi many hotels ne dan ka je a duniya in ka je kana neman halal meat babu to ko a nan Najeriya ma akwai garurukan da in ka je manya ko nan Abuja wasu hotel ɗin in ba ka tambaya ba sai ka ci naman alade wallahi ko Lagos nan kowa da sauran sai ka ci naman alade a hotel babba manyan hotels da kake gani abin nan da ake five stars hotel ko wani abu makamancin wannan in ba ka tambaya ba za ka je cikin irin buffet din abincin da ake ɗiba ana abu na wallahi sai ka je ka ɗebi na kare ni dinnan da nake gaya muku wannan abu ya same ni ne fa wallahi tallahi wani taro muka je muka je muka je wani wani hotel muka sako ga namomi kala kala masu kyau an gyara su an ɗaiɗe su an yi waye da sauransu muka je muka bilayi na ɗauki ɗan kwano na zan bilayi ne ba sai wani can ya gano ne ya gani da gemu sai ce do you ask there is halal meat and there is haram meat na ce subhanallah kuma ana zuwa da na kira mai aikin na ce ke where is halal meat sai ce go there go there this is all haram ita da kanta ta ce haram ne ta ce na pork na pig na na na alade na kare hiya na waye waye wallahi nake ga mu su zuwa suke su ta diba suna ci naman alade kaga ana kwasan sa malam ga mai kon bala'i ga naman kare an yi hade shi an yi kaza an gyara da sauran su amma a Saudiya baka da wannan damuwar duk hotel din da ka shiga hani'an mari'an ka ci abincin ka baka da damuwa amma ya late akwai damuwa ita wadata wani lokacin bilal azimu idan mutum bai samu sitin addini ba wannan wadata ta za ta ɗebe ka ta kai ka jahannama haka mutane suke ɗiban ‘ya'yan su kai cikin fasadi ka je ka wayarwa da kanka ‘ya'yanka ka wayar musu da kai da sabon Allah ana gadaran kana kana wannan ku je ku ga yadda ake cika jirage ana tafiya ƙasashen nan ku je ku gani yadda ake cika jirage ana tafiya wannan ƙasashen an ba da hutu a ɗabi yara mutum kurin ya ɗabi yaran sai tura sai tafi ƙasar turai can za su je su yi hutu su koyi saka gajerun wanduna mata da gajeren wando su koyi tsiraici damu ba su isa sa hijabi ba damu ba ma kasar hijabi bane ba to kayi musu wannan shekara ka da ƙara musu wannan shekara ka da ƙara musu wannan shekara amma ba kai su aikin haji da umra ba wallahi za su sha wahala akwai wahala dawafin nan sa'ayi akwai wahala abin nan haka suke faɗa akwai wahala babba a gabanka ai kwarai da gaske akwai wahala babba a gabanka to annabi ya addu'a ga wanda shi ma ya ji yi wannan sannan aka ce yana shiga kawai ya je kama dawafi falamma hadha al-hajar al-hijr ko al-hajar al-aswad kenan istalamahu yana zuwa daidai hajar aswad sai ya shafe shi walam yuzahim alaihi bai yi turereniya ba bai shiga zahma ba ya yi turereniya annabi bai tura kowa ba walam ya taqaddam anhu ila jihatin rukuni yamani walam yarfa yadaihi kuma bai ƙara gaba wajen rukunin yamani ba bai yi gaba da shi wajen rukunin yamani ba mana daidai da ya tsaya kuma bai daga hannayensa ba kamar yadda wasu suke yi ibn qayyim yana so ya nuna mana kuskuren da ake san wani idan ya zo haka yake daidai ga hajar aswad din a hagun ɗinka sai daga sai haka annabi bai haka ba kawai in ka samu zaka shafe shi ne in kana kusa in baka nan in baka kusa da shi kuma zaka yi ishara ne bismillah allahu akbar sannan yake cewa walam yaqul nawaitu bi tawafi hadha al usbu kaza wa kaza bai ce nayi niyan wannan dawafi nawa a wannan sati kaza kaza kaza ka san har niyya ake wannan dawafi satin nan nawa zan yi shi dan kaza dan kaza annabi bai ba wannan bid'a ne kurin dawafi ka zo kai dawafin ka duk dawafi kamar yanzu ka ga nafila ba raka'a biyu ne ake sallama ba to shi kuma dawafi zagaye bakwai ne ka yi sallama kenan sai kai raka'a biyu ka gama wannan raka'a wato dawafin farko kana so ka dada karawa sai ka dada zagayawa motsa jiki ne kuma ibada ne kun fahimci wannan ba sai kuma ka yi masa niyyar kaza ba kawai zagayen za ka yi ta yi ɗakin kaba yana hagun ɗinka kana kewayawa cikin natsuwa babu gudu babu sassarfa in dawafin nafila ne gaba ɗaya a hankali ake zagayawa sannan ya ce walafta ta hahu takbir akwai waɗanda in za su fara yin dawafi su Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bid'a ne annabi bai yi ba wala hadha hajar bi jami'i badanihi kuma annabi bai zo setin hajar al-aswad da gangan jikinsa gabaki ɗaya ka san wasu idan sun zo sai sun juya gaba ɗaya a'a yana tafiyansa haka kawai in ya juya fuskarsa ya isa ba duka gangan jikinsa ba to kaga wasu zuwa suke su yi turereniya ma a ture wani a danne wani a yi kokawa duk wannan yana cikin wato bidi'o'i da mutane suke shigo da shi dan ba addini bane ka je ka ture wani dan ka taba hajar aswad na'am shi hajar aswad yana da falala dutse ne na gidan aljanna kamar yadda imam ahmad ya rawaito hadisi shi da fari sol yake fari sal ya fi nono fari amma fa sawwadatu khataya banu adam zunubin mu ne mai da shi baki sai zama hajar aswad abad zunubi na in ka taba shi ka taba abin gidan aljanna haka in kai ishara ma kai nuni shi ma dai duk ɗaya ne ana koya mana yadda ya kamata mu yi ne kada mu saba wa yadda annabi ثم فتل عنه ya wuce ya bar wurin waje alahu ala shiqil ayman bal istaqbalahu wastalamahu wannan in ya samu dama kenan dan akwai lokacin da ya samu dama ba kowa ya je taba wani lokacin kuma ya zo yana zagayen cinkoso ya yawa yana kan abun hawa ne ma kawai sandansa ya daga ya nuni kawai ya wuce sallallahu alaihi wasallam to yakan fuskance shi in ya samu dama mana in babu cinkoso kenan sannan kuma ya ainihin wato sumbance shi thumma akhadha ala yaminihi wa lam yad'u inda al-bab yayi dama din sa da ya taba dutsen sai yayi dama shine akhadha ala yaminihi ya ci gaba da tafiya amma bai tsaya ya yi addu'a a daidai bakin ƙofar ɗakin kaba ba a wannan lokacin bai yi ba na wuri ne mai daraja wuri ne mai matsayi kamar yadda aka yi bayani kuma ana kyautata zaton an yi addu'a a gurin ana karɓa wala tatal mizab ko ƙarƙashin indaroro akwai indaroro nan aiko inda ruwa ke zubowa in ɗago wani indaroro na gwal aka sama can to annabi bai tsaya gurin yin addu'a ba a wannan zuwan nasa dai kuma bai ce sai an je an yi addu'a a gurin ba dan akwai wanda yana ganin wannan indororon wai na rahama ne kawai duk abin da ka tara a indororo ne kawai na ruwa wala inda zaharil ka'abati wa arkaniya ko kuma bai yi addu'a a tsakiyar ka'aba ko kuma a rukunnanta ba mana ba wata addu'a da aka ware aka ce in ka tsaya tsakiyar Ka'aba kai ko a gefunan ta kai a'a dawafin nan gabaki ɗaya gurin karban addu'a ne kuma wala waqata lit-tawafi dhikran mu'ayyanan annabi bai iyakance wa tawafi wani addu'a na daban ba duk littafan da ga ana rubutawa du'a'u tawaf azkaru tawaf duk ba wani dalili da ya tabbatar da cewa wai wata specific addu'a da aka ce in ka zo yin dawafi ita za ka yi a'a bal hufiza anhu bainar rukunaini kawai dai an haddato daga gare shi tsakanin a rukunin yamani da alhajar al-aswad an ji yana cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wannan ya tabbata rukunin yamani shine wurin da shi ma a jikin ɗakin kaba wuri biyu ne ake tabawa rukunin yamani shi zaka fara zuwa za ga shi ma wurin a dan buɗe yake amma shi babu alamar hajar al-aswad ɗin kawai fili ne gurin shi za ka fara zuwa a angal ɗin ainihin kaba ɗin kenan ga angal ɗin nan na farko sai kuma hajar aswad ɗaya angal ɗin da za ka juya wanda daga shi ne za ka ga makamu ibrahim to anan hajar aswad yake to an ruwaito tsakanin wannan gurin tsakanin rukunul yamani da hajar aswad annabi yana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan nan ne aka ruwaito ga addu'ar da annabi yake amma duk sauran zagayen gabaki daya wanda bayan rukunin yamani din nan da hajar aswad ɗaya angles ɗin guda biyu wanda shine zai baka wannan wannan wannan wannan wurin ɗan ginin nan da aka yi iyaka faɗa ƙarishin cikatan ɗakin kaban kenan to shi ma za ga mutane suna ta ƙoƙarin a ta shafawa ana sa ihrami ana tabawa ɗan tayil ne fa kurin aka yi aka sa masa fitilu shi kuma wannan ƙarshen ɗakin kaba ne su laraba ne lokacin ɗakin kaba ta taɓa yin gobara ta ƙone ta rushe ruwa ya taɓa zuwa ya cinye ta to aka zo za a jaddada ɗakin ba su da kuɗi sai suka yanki rabi kawai suka gina to shine har yanzu ake kan rabin sauran kuma suka kewaye kawai duk wannan ɗin duk ɗakin ka'aba ne baki ɗaya sai yasa duk wanda ya shiga wannan gurin yayi sallah ana yin sallah to fuskanci fuskanci ɗakin ka'aba ba yayi sallah ne a cikin ka'aba kuma cewa kai ka fuskance ta ina fata ana fahimta sai dai nafila wannan so babu inda aka ce a taba a jikin ɗakin kaba an ba guri guda biyu ba da wannan rukunin limani wannan shafa shi ake yi shi ma in ka samu dama sai hajar aswad wannan dutse da ake sha ana shan nono din nan mai dan gilas mai dan zeba a jiki din nan to shine aka ce a je a taba to tsakanin wannan da wannan na farko da na biyun ne aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan masu zuwa su dauki ihramin suna goga ɗakin kaba bid'a suka zo da shi wanda zai rungume yana ta sa hawayensa yana taɓa wannan yadin ya zo da sabon abu don ba a ce kai ba amma ba laifi ba ne don ka taɓa ginin ka gani kuma wannan turaren da kuke gani na jikin ɗakin gaban sawa ake yi lokaci bayan lokaci suna zuwa ne su ta zuba mai kuɗi suke kashe masu suna sawa ba wai ginin ne yake bulbular da turaren ba yawa don wani kaga zai ɗauka cewa ko ginin ne ita ma wannan rigar sata ake ana iya cire ta ranar da aka tafi arfa ina jin an je arfa ana dawowa daren washe garin sallah da asuba ko da daddare suke zuwa da irin doguwar mota din nan sai su tsare rigar sai su sa mata sabuwa tunda ranar sallah ne ita ma bar a sa mata sabuwar riga wannan kuma wannan kuma kuɗi ne wannan yadin kaba ai kwarai kuwa kuɗi ne duk wannan yadin kamfani ne guda saudiya ta yi na ɗinka wannan shekara guda ake ana ɗinka wannan riga shekara cir in aka cire yau aka fara ɗinkawa don mun je ziyara don an kai mu mun je mun ga gurin kuɗi kuɗi Allah ya saka musu da alkhairi kuɗi suke zubawa sosai wani yin wannan rigar so in kana da daraja ne ma in an mutunta ka an kimanta ka sai a ɗan yanki wani ɗan abu kaɗan sai a ɗan baka ko wani babban sarki ya zo musu ziyara dan ya je sai da wannan alhariri ne ya sai da shi kuɗi zai samu wannan duk rubutun da kuke gani zinari ne da waya a jiki wannan kyalkyalin da kuke gani baya kodewa kuma ba irin bakin yadi bane na garin ku so wannan shine dan abin da ibnu qayyim ya faɗa sai kuma maganar ramalu wadda sati mai zuwa zamu dora insha Allah ta'ala Allah kai mana arziki mu rinka zuwa gurin nan muna gaishe ka muna ibada a gurin ya Allah kada ka haramta mana zuwa mai ziyara wannan daki mai alfarma abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada na kuskure Allah ya mana afwa insha Allah saboda dan sanyi sanyi da ake fama zamu yi kadika mutin sala yawa zamu yi kadika mutin sala saboda sanyi tambayoyin sai wani sati insha Allah